أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a yau muna 26 ga watan jumadal ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alif 1443 wanda ya daidai da 30 ga watan 12 miladiyan annabi Isa alaihi salam 2021 za mu ci gaba da karatunmu na zaure zama na goma sha biyu cikin lugha karatu na biyu cikin littafin hamziya a daidai wannan lokaci mai albarka ranar alhamis dama ran alhamis mun saba gabatar da karatun luga da kuma karatun fiqhu ko ko karatun tasawuf alhikamul afa'iyya yau za mu tashi a baiti na ashirin da ɗaya cikin hamziyatul busiri wanda ya fara da يومنا لد بودئه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأضراء شمتته الأملاك إذ وضعته وشفتنا بقولها الشفاء رامقا رأسه السماء رامقا رأسه وفي ذلك الرفع إلى كل سودد إيماء رامقا طرفه السماء ومرمى أين من شأنه الألو الألاء وتدلت زهر النجوم إليه وتدلت زهر النجوم إليه فأضاءت بدوئها الأرجاء وبدا وتراءت قصور قيصر بالروم يراها من داره البطهاء وتدلت زهر النجوم إليه فأداءت بدوئها الأرجاء وبدت في رضائه مؤجزات ليس فيها عن الأيون خفاء إذ أبته ليتمه مردئات قلنا ما في اليتيم أنا غناء فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها لفقرها الردعاء أردعته لبان أردعته لبانها فسقتها وبنيها ألبانهن الشاء أصبحت شولا إجافا وأمست ما بها شائل ولا أجفاء أخصب العيش عندها بعد محل إذ قدا للنبي منها جذاء يا لها منة لقد ضوئف العجر عليها من جنسها والجزاء وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء حبة أنبتت سنابل والأصف لديه يستشرف الضعفاء وأتت جده وقد فصلته وبها من فساله البرهاء إذ أهاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قرناء ورأى وجدها به ومن الوجد لهيب تصلى به الأحشاء فارقته كرها وكان لديها ثاويا لا يمل منه السواء الحمد لله baiti na ashirin da ɗaya shine karatunmu na yau yadda za mu tashi wanda al'imam yana kawo mana abubuwan da aka gani na ban mamaki a aihuwan sayidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wadda mun karanta irin abubuwan da ya kawo mana a baya to sai yake faɗa mana abinda aka haifi annabi yau munalar biwad ihibnati wahabin yau munalar biwad ihibnatu wahabin ranar da aka haifi annabi rana ne wanda ibnatu wahabin fa aminatu yar wahabu yar wahabi ta samu min fakharin abun alfahari malam tanalhu nisa'u wanda duk matan duniya babu wanda ta samu irin wannan abun alfaharin ma'ana ranar da aka aiki annabi sai da tuna Fadimatu bintu Wahabin ta samu abin alfaharin da duk matan duniya babu wanda ta samu wannan alfahari abin alfahari din wa atat qaumaha bi afdala mimma hamalat qablu maryamul azra'u yace wa atat qaumaha sai da tuna Aminatu bintu Wahabi ta zo wa mutananta bi afdala da abin da ya fi fifiko mimma hamalat qablu maryamul azra'u daga abin da gabanninta maryamul azra'u ta dauki ciki ta dauki ciki da shi ma'ana annabi isa kenan al azra ma'ana budurwa wanda bata taba yin aure ba ita ce al azra shine cewa ta qaumaha sai da tana amina ta zo wa mutananta bi afdala da abin da ya fi fifiko mimma hamalat qablu wanda gabanin ta ɗauki wannan cikin Maryamul Azra'u ta ɗauki cikin wani abu mai daraja amma bai kai abin da Aminatu bintu Wahabi ta ɗauki cikin sa ba shine shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baiti na 23 yace shammatatul amlaku idh wada'athu wa shafatna bi qawliha ash-shaffa'u yace shammatatul amlaku amlaku jam'i ne na kiyasi kaman wato wato a ce mala'iku kenan shammatatul amlaku mala'iku sun gaishe da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kaman yadda ya zo cikin bayanin da mahaifiyan Abdurrahman ibn Auf ta yi ta ce lokacin da aka aiki annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗo ya saka hannayensa a ƙasa yana cewa koko ya, ya mala'iku suna ce masa rahimakallahu rahimaka rabbuka rahimakallahu rahimaka rabbuka mala'iku dai suna gaishe shi shine shammatatul amlak mala'iku suna gaishe da annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaishe shi iz wada'athu lokacin da sai da tuna amina ta aife shi shafatna bi qawliha shafa'u shafa'u mahaifiyan Abdurrahman ibn Aufi ta warkar da mu bi qauliha da abin da ta faɗa mana na abubuwan da ta gani na ban mamaki dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tace lokacin da aka haifi annabi ada ali ma bainal mashriq wal maghribi hatta zaharat ilayya ba'd qusurir rumi tsakanin gabar da yamma duka na ga haske ya yi haske wanda ina ganin katangun kisra da rum da sauransu in ji mahaifiyan abdurrahmani ibnu aufi shafa'u kenan shine ce shammatatul amlaku mala'iku sun gaishe da annabi iz wada'atu lokacin da ta haife shi wa shafatna bi qawliha shafa'u shafa'u mahaifiyar abdurrahmani bin aufi ta ta warkar da mu bi qawliha da fadin nan nata gane ko na'am رامق رافعا رأسه السماء رافعا رأسه وفي ذلك الرفع إلى كل سودد إيماء رافعا رأسه النبي da aka aife shi rafi'an ra'sahu ya daga kansa sama wa fi dhalika raf'i wannan ɗaga kan nasa a cikinsa akwai alama ila kulli su'udadin da yake nuni akan dukkanin shugabanci ima'u ishara wato yanda annabi ya kai kansa ya ɗaga idonsa sama ya ɗaga kansa sama haka to ishara ne zuwa ga annabi ya zo al'alamus sufli ko al'alamus sufla sannan kuma yana ishara zuwa ga maɗaukakin darajan da zai ƙetare kowane irin daraja. ima'u shine ishara rafi'an ra'sahu ya daga kansa wa fi zalika rafi a wannan daga kan nasa ila kulli su'udadin ima'u ishara ne zuwa ga dukkanin shugabanci ramiqan darfuhu as-sama'a wa marma ayni man sha'anuhu al-ulul ala'u ramikan tarfuhu sama'a ya daga idansa ya jefa idansa in aka ce ramaka bi tarfihi ma'ana ya jefa ganinsa, annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ya jefa ganinsa zuwa ga asama a sama wa marma da abin nema marma abin nema aini man sha'anuhu al'uluwul ala'u wanda wato yana ishara zuwa ga asalin wanda sha'aninsa ɗaukaka ne na ɗaukaka ɗaukaka ne akan ɗaukaka uluwul ala'u ɗaukaka akan ɗaukaka ramikan ɗarfuhu sama a ya jefa ganinsa ya yi ishara da ganinsa zuwa ga asama a sama wamar ma da abin nema aini man sha'anuhu al'uluwul ala'u wato zuwa ga ainihin wanda sha'aninsa ɗaukaka ne na ɗaukaka gaba ɗaya وتدلت زهر النجوم إليه فأضاءت بدوئها الأرجاء وتدلت زهر النجوم إليه hasken taurari ya sauko idan aka ce tadalla ya matso kusa-kusa sun madana fa tadalla to wata dallat zuhurun nujum mi ilaihi hasken taurari ya matso kusa-kusa taurarin sama ma'ana sun sauko ƙasa kenan kusa-kusa kaman a taɓa su. Fa'aba'ad bidau'iha al'arja, al'arja sassa na Makka da sassan duniya gaba ɗaya, fa'aba'ad sai suka yi haske bidau'iha da hasken waɗannan taurari da suka matso kusa-kusa saboda aihuwan manzon Allah, sallallahu Alaihi wa alihi wa sabihi wa sallama. وتراءت قصور قيصر بالرومي يراها من داره البطحاء وتراءت قصور قيصر بالروم واتو بيناي قصور جمع قصر واتو بيني gidajen nan na benin kaisar kaisar su ne wato title ne na sarakunan romawa romawa kamar yadda title na sarakunan misra shine fir'auna fara'ina kenan title na sarakunan Farisa Kaisar Kaisar to title na sarakunan Rum kuma shine Kaisara title na sarakunan Farisa shine Kisra to shine yake faɗa mana wata ra'ar qusuru Kaisara katangun nan na Kaisara bin Rumi wanda suke Rum Rum sunan dutse ne ko ko sunan su wannan kabila ne wanda an ce Rum din suna dangane ne zuwa ga Rum ɗan Isu, ɗan Ishaƙa, ɗan Yaƙuba, ko Rum, ɗan Isu, ɗan Yaƙuba, ɗan Ishaƙa, ɗan Ibrahim. Na'am, to shi ne Rum, ɗan Ishaƙa, ɗan Ibrahim kai, wanda ɗan uwansa shi ne annabi Yaƙuba alaihi salam. To shi ne wata ra'ar kusuru kaisara bin Rum, katangun nan na kaisara wanda suke Rum sun bayyana. sun buɗe ana ganinsu, yaraha man daruhul batha'u wanda gidansa yake al-batha makka, makka ita ce ake ce mata batha ko abba duka ana faɗa mata, to shine wanda gidansa yake garin makka yana ganin wannan katango na kaisara da suke garin Rum. وبدا في رضاعه معجزات ليس فيها عن العيون خفاء wabada fi rada'ihi mu'jizatun mu'jizozi na ban mamaki sun bayyana fi rada'ihi a shayarwan annabi sallallahu alaihi wasallam laisa fiha anil uyuni khafa'u wanda ba su ɓuya gabarin idan duna ba duk idan duna sun shaida da abubuwan mamakin da aka gani wajen shayarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam إذ أبتوا ليتمه مرضعات قلنا ما في اليتيم أنا غناء إذ أبته ليتمه مرضعات لوكتين دا مرضعات ما في شاير و أبته سكك إطاو كان النبي في شاير دشي ليتمه سبو دا مريشن سا قلنا سكتشي ما في اليتيم أنا غناء ba mu da wadata cikin maraya maraya kan ba mu da wani abin da za mu samu tun da mahaifinsa ya rasu to waye zai tallafa mana da sauransu shine iz abatu li yutmihi lokacin da suka kice saboda maraicinsa suwa murdi'atun masu shayarwa murdi'at jam'i ne na murdi'a murdi'atun jam'insa shine murdi'at kullun suka ce ma fil yatimi anna ghana'u ba mu da wadata cikin maraya. فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها لفقرها الرداء فأتته من آل سعد فتاة سوة بدروا تزو من آل سعد دق قبيلا بنو سعد wanda kad abat hali faqriha ruda'u wato yaran da ake shayar da su sukan sukan sukan kita sabila da wato faqriha talaucinta ruda'u anan jam'i ne na radhi, almurdi'atu a can kuma jam'i ne na murdi'a, ma'ana sabila da yanayin yadda jikinta yake ƙwanjame da rama da kuma yanayin yadda rashin, rashin jin daɗin rayuwa ya sa suke take ba ta da ƙoshi a jikinta, to hatta ‘ya'ya suna yawan kuka ‘ya'yan da take shayar da su suna yawan kuka sabila da talaucin da take tattare da shi. Kad abat hali faƙriha an ruda'a'u. arruda'u jam'u rabi'in ma'ana yaran da ake shayar da su su kansu sukan kita sabila da talaucin da take da shi da kuma rashin koshin da yake jikinta arda'athu libanaha fasaqatha wa baniha albanahu nasha'u arda'athu libanaha da tazo ita sai ta yadda da ta shayar da annabi ta karbi annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da ta san cewa shi maraya ne أضعته لبانها تاشا يرد النبي صلى الله عليه وسلم لبانها tsawon lokacin shayarwa. idan sun ce liban isti'mal ne da ake yin sa akan wato zangon shayar wannan na shekarun da ake shayar da mutum shine liban yawa a maimakon laban to shi kuma liban ta shayar da annabi zangon shayar wannan gaba daya wannan dalilin fasaqatha wa baniha albanahun nasha'u asha'u akuyoyi jam'u shatin fasaqatha sai suka shayar da ita wa baniha kuma suka shayar da ƴaƴayenta albana hunna hantsan su nonon su kenan ma'ana saboda albarkan shayar da annabi da ta yi Allah sai ya kawo yalwa a gidanta dabbobin gidanta sai zamanto suna da madara sosai sun yi albarka sun hayayyafa sun ƙoshi da sauransu sai ya zamanto iyalanta gaba ɗaya ma suna yin amfani ne da madaran nan na akuyoyin gidanta wanda da waɗannan akuyoyin suke kwakwan jini shine arda'atu libanaha ta shayar da annabi tsawon zangon shayarwa fasaqatha wa baniha albanahun nasha'u akuyoyi sai suka shayar da ita da ita da ƴaƴayanta daga nononsu أصبحت شوالا إجافا وأمست ما بها شائل ولا أجفاء asbahar sun waye gari shi walan kwambale ma'ana sun waye gari suna kwambale suna kwanjame ijafan suna rame dabbobin gidanta sun waye gari kwambale suna kwanjame suna rame wa amsat amma saboda albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam sun maraita ma bi hasha ilan a cikin su babu mai kwambale wala ajfa'u kuma babu wanda take da rama ko yankwana ma'anan asbahat anan wajen ma'ana sun wayi gari ba wai asbaha na safiya ko amsa na maraita ba a'a wannan yana nuni ne zuwa ga anan da akwai abin da suke ce masa wato tibaq wano wato yana nufin lokacin da annabi ya zo dabbobinta suna rame kafin annabi ya bar gurinta duk dabbobinta suna sun cika sun ƙoshi sun yi albarka shine asbahat sun wayi gari shuwalan suna rame wa ijafan suna yankwane wa amsat kuma sun maraita ma biha sha'ilun a cikin su babu wanda yake da kwambale wala ajfa'u kuma a cikin su babu wanda yake da rama أخصب العيش عندها بعد مهل إذ غدا للنبي منها جذاء أخصب العيش عندها أخصب العيش دقى خصب in aka ce wato hisbu shine yabanya akhsabal aishu indaha rayuwa yayi yabanya a gurin halimatu sa'adiyya da mahlin bayan fatara na fari wahalar rayuwa mahal shine wato rashin ruwa to akhsabal aishu indaha rayuwanta yayi yabanya da mahlin bayan wato talauci da kuma fari to kaga a nan wajen akwai abin da suke ce masa shi ma tibaq shi ne da ahsaba da kuma mahlu alkhisbu shine yabanya na ƙasa kenan bayan ruwan sama ya sauka almahlu kuma shine fari kamar ruwa ya yanke kenan to anan da akwai tibaq iz gadalin nabiyyi minha giza'u rayuwanta yayi yabanya lokacin da ta zamo tana da giza'u wato annabi yana da giza'un kalace inda ha a gurinta akhsabal aishu inda ha rayuwanta yayi yabanya ba'da mahlin bayan fari izgadalin nabiyyi minha giza'u lokacin da annabi ya zamo yana da kalace daga gurinta يا لها منة لقد دوحف الأجر عليها من جنسها والجزاء يا لها منة يا جرمن يا جرمن منة شوتا دبي وند الله يا متى لقد دوحف الأجر حقيقة الربن يلادا عليها أجريت من جنسها سبيلا دائرن أيكن دتي والجزاء كما الله يا ربن يساك مكوغا سيدتنا عليمة السعدية أخصب يا لها منة يا لها منة يا جرمن wannan wato ta'ajjub ne wani irin girman baiwa ne Allah ya mata laqad du'ifa al-ajru haqiqa an rubanya lada alaiha ga halimatu sa'diyya min jinsi hasabila da aikin da tayi wal jaza'u kuma an ninka mata sakamako وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء وإذا سخر الإله أناسا يتي داما كني إذن الله يهواتي وسمتاني لسعيد سنة تارد ونمتمي أرزكي مي درجة فإنهم سعداء سوما سيس زمن توما أرزكي ما سدرجة ma'ana idan Allah ya haɗa ka da wani mutum mai daraja to ko baka da daraja kai ma ka zama mai daraja sabiya da kana tare da sa'idin mai rabo kai ma sai ka zama mai rabo yawwa to shine wannan halimatu sa'adiya ta samu duk wannan rabo ne sabila da Allah ya saka ta tare da mai rabo mai daraja annabi Muhammadu kenan shine wa idza sakhara al-ilahu unasan idan Allah ya huwace wasu mutane li sa'idin agun wani mutum mai rabo mai daraja fa innahum su'ada'u su ma sukan zama mutane masu rabo masu daraja saboda albarkacin wato wanda suka zauna da shi. Habbatun ambatat sanabila wal asfu ladaihi yastashrifu du'afa'u habbatun ambatat sanabila wal asfu wato shi annabi sallallahu alaihi sallama irin rabon da halimatu sa'adiya ta samu wani misali ne he ya buga mana al-imam Abusi yace kaman habbatun ƙwaya ce da aka shuka ta a ƙasa. Ambatar sanabila da ta tashi fitowa sai ta fitar da zangarniya, sanabila jam'u sumbula kenan. Wal asfa ta fitar da ganyayyaki da yawa bayan an shuka abu ƙwaya ɗaya kawai sai ta fito da kara masu yawa, ta fito da zangarniya masu yawa, kamar yadda Allah ya buga mana misali cikin suratul Baqara. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء to shine Allah al-Imam al-Busiri yake faɗa mana habbatun misalin rabon da Halimatu Sa'diya ta samu kaman kwaya ce aka shuka ta an bata sanabila da ta taji fitowa sai ta fito da zangarniya da yawa wal asku da kuma kara ganye da yawa ladaihi yastashrifu du'afa'u zuwa ga annabi ne sallallahu alaihi wasallama yastashrifu du'afa'u mutane masu rauni suke istishrafi ma'ana suke daukaka su ji dadi su farin ciki wa atajaddahu wa qad fasalatu wa biha min fisalihi alburha'u wa atajaddahu alimatu sa'diya bayan annabi ya zauna shekara biyu a gurinta sai ta zo gurin kakan annabi amma abin da ruwayoyi suka nuna ta zo gurin mahaifiyan annabi ne to imam dai yace sai ta zo gurin kakan annabi wa qad fasalahu ta zo ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyu wa biha min fisalihi alburha tana da fama da matsanancin zazzabi sabila da rabuwan yaya annabi da ta yi ita ne shayarwa ai idan ta yaya yaro daɗi take ji takan ji sakat amma ita sabila da yaya annabi da ta yi tana fama da wani irin matsanancin zazzabi shine wa atajaddahu ta zo gurin kakan annabi wa qad fasalat wa haqiqa ta yaya annabi wa biha min fisalihi alburha'u tana da fama da matsanancin zazzabi sabila da yaya annabi sallallahu alaihi wasallama da tai iz ahatat bihi mala'ikatullahi fazannat bi annahum qurana'u iz ahatat bihi mala'ikatullahi lokacin da mala'iku suka zo suka kewaya annabi lokacin da aka turo kenan aka tsaga kirjin annabi shukka an kalbihi wa ukhrija minhu mudgatun inda ghasliha sauda wanda da mu zo mu karanta baitin a gaba shine iz ahatat bihi malaikatullahi lokacin da malaiku suka kewaye annabi yana da shekara hudu kenan fa zannat bi annahum qurana sai ta zaci qurana shaytanu ne qurana jam'u qarin qala lahu qarinuhu kenan in aka ce qarin shine shaytanin da yake tare da mutum to sai ta tsammaci aljanu ne suka zo suna son su cutar da annabi id ahatat bihi malaikatullahi lokacin da mala'iku suka gewaye annabi fa zanna sai ta zammaci bi annahum qurana usudin nan shaytanu ne na aljanu suke so su cutar da manzon Allah wara'a wajdaha bihi wa min alwajdi lahibun tusla bihi ahsha'u wara'a wajdaha kakan annabi ya ga yadda ta yi ta baƙin cikin rabuwa da annabi take baƙin cikin rabuwa da annabi wa minal wajidi tsananin san annabi da take yi kai ka ce lahibun harshen wuta ne tuslabihil ahsha'u da yake ciciya a kayan ciki al ahsha shine kayan ciki hasha kenan to wara'a wajdaha kakan annabi ya ga irin faman baƙin ciki da take yi, bihi na rabuwa da annabi, wa min alwajidu tsaban soyayya, alwajidu nau'i ne na soyayya shi ne ake ce tawajud, tawajud, shi ne ake ce wujdan, zuciya yana irin baƙin ciki da kwarmata saboda soyayya mai tsanani. Sai shi ne, wara'a wajidaha ya ga irin baƙin ciki da take fama da shi, wa min alwajidi saboda so lahibun kai ka ce harshen wuta ne tuslabihil asha'u da yake ciciya ake ciciyar da shi a cikin kayan ciki farakathu karhan wa kana ladaiha tawiyan la yumallu minhu tawa'u farakathu ta rabu da manzon Allah ita ba halimatu sadiya kenan karhan dole dole ne kawai yasa ta rabu da annabi ba dan tana so ba wa kana ladaiha sabila da annabi ya kasance a gurin tasawiyan mazauni mazauni in aka ce sawa sawiyan ya zauna a gurinta wanda la yumallu minhu sawa'u mazauni ne da ba a koshi da zaman sa ba ba a koshi da shi ba ba a taba koshi da manzon Allah ba tunda ya zauna a gidan an gundura an ce wannan wani irin ɗa ne ba a taba yi ba sabila da kowa jin daɗi yake saboda samuwan annabi muna baiti na arba'in kenan sai a karatunmu na gaba za mu tashi a baiti na arba'in da ɗaya shuka an kalbihi wa ukhrija minhu mudratun inda gafliha sauda'u khatamat yumna al-amin wa qad udi ama lam tuzi lahu al-anba'u sana asrarahu al-kitamu falam faddu mulimmun bihi wal al-isba'u abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sannan muna miƙa ta'aziyyan mu ga daukacin al'umman duniya na rashin ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci Maulana Sheikh Adamu Musa ta fawa balewa sannan muna da miƙa ta'aziyyar mu a keɓance zuwa ga iyalan Sheikh Adamu Musa ta fawa balewa Allah ubangiji ya ba mu haƙuri gaba ɗaya Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya ƙara masa kusanci da manzon Allah Allah ubangiji ya albarkaci abin da ya bari a bayansa albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين